عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب الأرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء عمران سورة أكو زام تاشا كان آية تدري لقوم شاترا wanda zai karanta mana ayan Qur'ani shine gwani Sayyidi Aliyu dan Maulana Shaita Usman Bauchi wanda zai fassara maulanmu shehul islam a shehu tayar usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu allah ya kara ma shehu lafiya allah ja tsawon kwana akramakum allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم لنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الهادي لما أملك والخادم لما سبق نادي الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله إذا لقوكم قالوا آمنا إذا خلوا عبدوا عليكم لنامل من غيظهم قل موتوا من غيظكم إن الله عليم بذات الصدور أنتم Allah yana kiran sahabbai yana gaya musu ya kodin nan waɗannan yubbuna kuna son alal kitab yahudu da nasara da munafukai saboda abokantakar take tsakani ko zumunta ko surkuta wala yubbuna ku muna gaya muku zo dai ba sa son ku أوزالكم قالوا آمنا إن كنت تدسوا suka jayi mun yi imani da addinin ku addinin ku gaskiya ne idza qadau in ku sun kada yake abdu wa daykum da ali alaykum da nami bin hazin kun sun kada yake zai suna cizo yasa suna jin haushin abin da kuka samu na ci gaba da wadayi da karfi da karfafa a hantun wula ke bunan wula ibonakun وتؤمنون بالكتاب كله كوكن إيماني تدك لتتوان الله التوراة إنجيلا تزبورا تتورا لتتوان الله تكون إيماني رسول آه وتؤمنوا بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قالوا أفضوا عليكم ولنا من غيركم قل موتوا من غيركم إن كنت قد jin haujin abin da ke maruwa gare ku na alheri ku gaya musu ku mutu da haushi ku mutu da haushin su inna Allah sani Allah alimu masani ne da zati saduri da abin da ke jira za su ke kunsa
تمسسكم حسنة تسوهم وإن تسبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط حسنة تسوهم وإن تسبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط wato inda suke cizo ya zaɗin in wani alheri ya faru gare ku kun je kun yi yaƙi kun ci nasara kun dawo daga nima ƙarfin ku ya ƙaru to wannan sai ya bata muku rai ya bata muku rai ya dame su ta da hankalin su wa in ku sai ya dukkan ku wani abu wanda mara daɗi ya same ku ko kuka je yaƙi aka samu rashin jin daɗi a wurin yaƙin kamar yadda aka ya faru ranar uhudu wa yadda zai kuma sai yadda yau da biya to sai su murna da wannan in sun ji wani abu ya same ku marar daɗi wallahu allah alimun masani ne ma bima inna allah sani allah muhidun ya kewaye da ilimi بما يعملون داود بك يكتا وألا ينافر يدك
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الله سميع عليم من رانا ياجي gadau da ka mutu da sami minalika daga iyalanka daga iyalanka wani ulmumi na kana shiryawa munai maka'idin likitali wanda suke zazzayawa a wurin yaƙi wani tsaya nan wani tsaya can wani tsaya nan wani tsaya can kana nuna musu inda za su tsaya wallahu wallahu sami'un Allah yana ji alimun yana sani da abin da yake aikatawa
إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون يهمت الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكلون a lokacin da waɗansu jama'a guda biyu daga cikin jama'an ku a izan matsaya mutane min kuma tafshala za su ji tsoro su bi abdullahi bin ubayi saboda jin tsoro su bi shugaban munafukai wallahu waliyu ma allah shi ne majibincin lamarin su wallahu waliyu ma walallahi wale da wakare mumuna mumune su dogara da allah shi ne mai ba da nasara ba yawan mutane yake ba da nasara ba ba ganganta mutane yake hana nasara ba nasara kullum tana hannun Allah ne nasarar mun Allah watan gari wa bace mu'mini ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تفلحون ai ba ku manta ba lokacin da Allah ya ba ku nasara a badar alhali ku kaɗan ne musulmi ɗari uku da goma sha uku a kabare dubu babu hamsin wato ɗari tara da hamsin amma duk da haka kaɗan din nan sai suka rinjayi masu yawa saboda nasara tana hannun Allah وإذ دعي منكم أن تفجر وأن لا وليتوكلون ولقد نصركم الله ببدر الله جيكا يا باكو نصر أبدر وأنتم أذلة تعرفوا كدني باكو دا مكامي باكو دا دواكي إيه كدام ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله كجذور الله لعلكم تشكرون ذا وجودي والله tare da gangantan ku da gangantan makamin ku da ganganta abin hawan ku Allah ya baku nazara a kan kafare wanda suka huta na jin makamai da abin hawa da garkuwa da komai amma sai Allah ya baku nazara sai ku ji tsoron Allah mai ba da wannan nazara ku dubi abin da ya faru da Allah kun tashkuruna ku a gode wa Allah
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين
يقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة من الملائكة منزلين أنوك جنة kake gaya muminai a wai tagulin alam ya fiye kuma ba zai ishe ku ba an yi da kuma Allah ya kare ku bi salatin min al malaikati bi salatin alamin min al malaikati munzali Allah ya kawo muku malaiku dubu uku don su sauko su taimake ku yaki da an ce musu dubu ɗaya aka ƙara dubu biyu aka ce dubu uku aka ƙara dubu biyu aka ce dubu biyar babu wani annabin da Allah ya sauko masa mala'iku su taimake shi yaƙi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين هكذا Allah zai kare ku da dubu ɗari uku da dubu uku haka ne ba dai in ta zuru amma in kun yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah wa dai in ta zuru wa tattaku wa ya tuku min bauri ma za su zo mu ba cikin wannan gaggawa ta zo yumdirkum Allah zai taimake ku bi khamsati alawi min al malaikati da malaiku dubu biyar musawwamina wanda aka za musu alama dawakin su kama kaza raunansu kama kaza rigunansu kama kaza in ka gansu kai tsammanin mutane ne sai musulmi ya doshi kafiri zai kashe shi kamun ya zo wajen zai ga kafirin an kashe shi ya bani saboda yake mala'iku
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتنبئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم Allah ya yi haka ne ya taimake ku da mala'ika dubu ko dubu uku ko dubu biyar din nan Allah ya yi haka ne don ku san ku ne kan gaskiya amma ja'alahu Allah Allah bai haka ba illa bizri lakum don ku ji daɗi ku murna ku san kuna tare da annabi annabi na tare da Allah wajen wayin nabi qulubukum wajen na qulubukum bi don zuciyoyin ku su da wannan harka ka taimakon annabi da taimakon addini wannan nazaru illa min indillahi lazizil hakim amma dukkan nasara ba tana tare da yawan mayaka ba ba tana tare da mala'iku dubu ɗaya ko dubu uku ko dubu biyar ba nasara tana da hannun Allah a laziz mabuwa ya lakin guni
من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين
من الذين كفروا ويكبتهم وينقلبوا خائبين Allah ya yi haka ne da ya ƙado ya yanki ƙarfan gefe min allazi na kawaru daga wayan nan kawarai ya rage musu ƙarfi au ya da gogo ya lalata su gaba daya ku yan ƙari su koma ka'imina suna masu tarewa
فإنهم ظالمون ولكم يدعو شيء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Uhudu an dan ji masa ciwo a goshi da hakori sai jini ya fito maza yace gaibu yuko tsohon fadabu a wajen nabi wannan ba za su samu rabo ba tun da suka ji da fuskan annabi su da jini Allah ya ce masa laita daga milan mushewu wannan al'amari muka Allah ya riga ya dauke maka babu hannunka a ciki أو يتوب عليهم أو يؤذوهم فإنهم ظالمون وألا يموت غافرة يبين ذو مسلمين كامون سموتوا أو يؤذوهم ويبرد مسلمنا كافرين يموت عذابا وإنهم ذو ظالمون سجي ظالم جدون تلك يأتي النبي الله
ولله ما في السماوات ولا في الأرض ولله ما في السماوات والأرض وما بينهما ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم لا إله إلا هو كما بالأرض يغفر لمن يشاء ويعزو من يشاء والله غفور رحيم wato ba mala'iku dubu ɗaya ko dubu uku ko dubu biyar ba ba arna dubu uku ba a Allah shi ne mai sama mai ƙasa mai komi mai kowa komi nasa ne iko nasa ne mulki nasa ne bayi nasa ne yaghfiru liman yasha'u yana gafartawa wanda ya ga dama ya bashi imani wa yazibu man yasha yana azabtar da wanda ya ga dama yi masa azaba ya hana masa imani ya mutu yana kafiri wallahi ji Allah gafurun mai gafartawa masoyansa ne rahimun mai mai tausaya musu
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوة وندك إيمان إن الله دا النبي صلى الله عليه وسلم لدك أبن النبي زوجي لا تأكلوا الربا أنا وكبندك الربا kujiriba azaban mudawatan ninki ninkin ba ninki Allah ya hana fattakullah ku ji tsoron Allah da Allah ku tawlihuna in ku ji tsoron Allah za ka samu za ku samu babban rabo amma cikin hadisi na ta ba wai azaban mudawatan ba ba ninkin ba ninki ba ko dirami ɗaya na riba ba kyau balle ya zama ninki ko ninkin ba ninki واتقوا الله كجور الله لعلكم تفلحون إن كن يكذاك ذاك وبره واتقوا النار التي أعدت للكافرين وإذا للكافرين كجور الله كجور موتى wanda ba tanade ta domin ku ko musulmi ba a wadda dan shirya wutan lahira ne lil kafirina ga kafirai saboda haka in an yi tarko za a kama gafiya idan ta akuya ya taka fa sai tarkon ya kama shi ba shirya wutan lahira don musulmi ba don kafirai aka shirya amma idan musulmi suna yin aikin kafirai an ce su bari ba su bari ba abin da ya samu kafiran zai same su
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أعطوا الرسول لعلكم ترحمون Allah yana cewa ɗi wallah ya muminai ku bi umarnin Allah a cikin abin da yake ku yi da a cikin abin da yake ku bari wa ɗi'un rasula ku bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan da aikan Allah a cikin amru da nayu ku yi kaza ku bar kaza in Allah ya yi kaza a bar kaza ku yi dadin a bar kaza din kan ya yi kaza a bar kaza to a yi kaza din da annabi ya bar kaza din wanda annabi ya hana wa qiyullahu wa rasula la'allakum turhamun idan kun yi haka hakika za ku samu rahama Allah
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قاربوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ku gaggawa tuba wa Allah akan abubuwan da Allah ya hana ku yi ila magabiyacin min rabbikum tuba wa Allah da sauri don ku samu gafara ubangijin ku sa'ari ila magabiyacin min rabbikum wa jannatin ku gaggawan shiga aljanna wa jannatin da aljanna wanda arduwar samawatu fadin fadin gidan aljanna na mutum da kamar fadin sama da kasa ne da ran shirya wannan aljanna lil muttaqin ga masu tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ala tsoron Allah ku za mu aljanna
الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والآمين للناس والله يحب المؤمنين آه الذين su wanda aka shirya musu aljanna din nan mu'minan da aka shirya musu aljanna su ne Allah ya yubi kuna masu kashe kudin su saboda Allah bil bazai a lokacin wahala wadar rai a lokacin rashin lafiya ko a lokacin zaman lafiya ko a lokacin yaki wadannan haiza maza da fushin su suna da ibar zartarwa ga ibar zartarwa Al'amin anin nazi masu yabe wa mutane laifukan su saboda suna so Allah ya yabe musu. Wallahu Allah yibbo yana son almuzinina masu kyautawa.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين سنوا ودنا idza fa'alu fahijatan in suka aikata laifi wanda yake biyan da fahijatan yake yana farin laifi ne irin na zina ko na liwadi na zalamu an bozan ko suka zalunci kansu ta wata hanya ta sabo zakarullah suka tuna Allah bayan nan wasu zambaru da zunubin sai suka nemi Allah ya gafarta musu zunubansu wani mai sirru ba su zauna akan laifin su ce ba za su bari ba alama ba a duwa kan abin da suka aikata wa hum ya'lamuna to riga sun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ma adama ni safar wa law adama ma sarra ni safar wa law adama bil yawm 70 marra duk wanda yake astaghfirullah astaghfirullah yana neman gafaran Allah to Allah ba zai rubuta shi akan wadanda suke yin istighfari ba ko da rana ɗaya zai zai bi da zawayin Allah zai gafarta maza sau da bin saboda haka jama'a mu rike istighfari don mu samu gafaran Allah mu rike salatin annabi don mu tare wajen annabi mu rike la ilaha illallah don mu tare wajen Allah
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من ذاتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الآملين wasu waɗanda irin halaye ga kashe kuɗi saboda Allah ga kuma in sun yi laifi sukan tuba wa Allah a sukan tuba wa Allah in sun yi laifi guda ga waɗannan mutane a lahum maghfiratun min rabbihim Allah ya shirya musu gabara daga gare shi wa jannatun ya shirya musu shiga aljanna wanda ta jiri min tafi al-anhar wanda korama guda hudu anharu min labani lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin lazzatin lish-sharibina وأنهار من ماء غير آذن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى magudana na gudana cikin aljanna guda hudu ruwa mai kyau wanda baya canjawa da nono mai kyau wanda baya canjawa da da zuma da giya su suke gudana cikin aljanna ko ba sa bata jimfida halibi na biya za su da goma cikin wannan aljanna allah ya da mu wani ma'ajul amirina ma dalla da sakamakon da aka samu saboda ladan masu aiki ana shiga aljanna manzo allah sallallahu alaihi wasallam lan yudkhil ahadun aw lan yudkhil ahadan aw yudkhil jannata ba wanda aikin zai shigar da shi aljanna daga ji ya rasulullahi ko kai je ko ni sai dai Allah ya rubuta yin da rahamarsa saboda haka ana shiga aljanna da farilan Allah ne a zauna a cikin aljanna har abada saboda kyakkyawan niyya ba musulmin da yake ya sa ranar da zai bar musulunci har abada musuluncinsa saboda haka in ya shiga aljanna sai ya zauna cikin aljanna har abada din nan saboda niyyar mu'mini khairu min amali niyyarsa ta bi aikinsa
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين حقيقة أن أبوبوا إري إري كابون كذو kaburan annabi nuhu sun kawurce masa Allah ya halakar da su ya tseratar da wanda suke tare da shi kafiran annabi hudu sun kafirce wa annabi hudu Allah ya tseratar da shi da jama'a sa ya halakar da kafiran kafiran annabi salihu sun kafirce masa Allah ya halakar da kafiran ya tseratar da annabi salihu da mabiyansa haka ko kullum haka ya buge giyar da kai hakuri kai ma Allah zai tsiratar da kai da kai da sabansa zai halakar da magiyanka ba su yi rumi lardi ku yawo a bayan ƙasa wanda ku karbi tarihi fanzuru ku dubi kai wa kana aki wata mukazzibi za ku ji labari ko za ku labarin ƙarshen masu kare da manzanni yadda ya zama an kama su da azaba
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين
هذا بيان للناس هدى وموعظة للمتقين هذا وأن آيوه دوكي كرن داود بيان للناس أنا أيوه متاني بياني وهدى كما أشيد متاني وموعظة ما يمضي وازي مسمى كما أذكر الله
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم تعلون إن كنتم مؤمنين لا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم لا لون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا كركو سنين جكي ولا لا تهنوا مركو آآ ولا تهنوا ولا تهزنوا karku yi bakin cikin abin da yake faruwa ko da rana ko an je an kai sahabbai kawai yadda ya faru ranar udu wala ta yi wala ta zanu karku yi kasada karku yi rauni wala ta zanu karku yi bakin ciki wa an kuma al'arawar kullum ku ne a sama duniya da lahira in kuntum mu'min tun da ke ku ne kuka zo mu'minai
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم والله لا يحب الظالمين
إن تمسكم قرهم فقد مس القوم قرهم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين abin da ya sa muka ce karku kasala karku yi rauni ku ne a sama tun da ke kuma wine ne a walatin walata zanu hannu da launin gudun in ya zargun karun idan wata wahala ta jin ciwon jiki ta same ku wajen yaƙi ko an kashe muku yaƙi fagan mantar gawa barhun zuzu ai wannan kafiran su ma irin wannan ta same su a yakin badar an kashe mana mutane goma sha doko kafirai an kashe musu mutane saba'in manyansu an kama saba'in manyansu sai suka yi fanshi kansu don kun zo a cikin udu an kashe muku mutum saba'in karku damu ai na bara na wannan ya ninka naku na bana magar masu alƙawar magar hukumisu wa tilka na iyamu sani waɗannan kwanaki na duniya da kafiri da musulmi duka in sun gauraya ba za a baiwa musulunci kullum nasara ba don saboda in an yanka an bata hikimar an yi gidajen ne guda biyu gidan mutanen girki da gidan mutanen banza idan aka ce gidan mutanen girki kai kadai yake ba nasara kullum to masu gidan mutanen banza sai su bar nasu su dawo musulunci ba kuwa ka aka shirya ba an shirya wari ubi jannati wa wari ubi sai an yi waɗansu don wuta an yi waɗansu don aljanna wa garman sarga wa garhun musulun wa tilka da ya mu dawi a bainan nasi saboda haka muke sa kwanakin duniya wannan samu nasara yau wannan samu rashin nasara wannan samu nasara yau wannan samu rashin nasara hannu hannu وليعلم الله الذين آمنوا Allah ya yi wannan ne don ya nuna shi ya riga ya sani don ya sanar da bayan su sani ilma zuhurin sani wayyanan ne wa yadda ke zamin kun shuhada idan wannan su zo da su a wurin yaƙi ai sun yi shahada domin Allah yana wa wanda suka yi shahada kirari a ya'un inda rabbihim yurzaqun kar ku ga sun mutu a suna raye suna wurin Allah aka faɗi walalansu aka faɗi walalansu shi kenan sai sabo da suka ce ina za mu samu ma rana irin ta badar mu samu shahada mu samu irin wannan kirari wala ta yinu wala ta zanu ba an tuna da raunin kuntum mulin in da zuku in ya zuku garu ba gar masu da garu garu zuru wa tilka ayyamu dawida bainan nas wa riyalam Allahu alladhina amanu don Allah ya sanan ya sanar da wanda suka ya san wanda su masu imani dama shi ya riga ya san su wai ta kasu min kun shahada ya zaɓi waɗansu zai ba ku makamin shahada wai ta kasu min shahada wallahu zai Allah ya yi ku zalimi da baya son kafirai ba zai ba su nasara ba.
الذين آمنوا ويمحق الكافرين
ويمحق الكافرين Allah ya haka ne don ya tsame ya wanke allazi na amanu wanda suka yi imani wa ya fakar kebi da shafi kafirai.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذي جاهدوا منكم ويعلم الصابرين كنا tsammanin kawai shikenan ajiban nasu an yi taraku an ya kulu amanna hum la yuftanun mutane suna zaton kawai da ka ce ka musulun da ka zo musulmi sai ka zauna lafiya ba abin da ya same ka ai duniya ce a a duniya ce wata ranka ji daɗi tare da imaninka wata ranka sha wahala tare da imaninka kafiri wajen ya ji daɗi tare da kafircinsa wajen ya sha wahala tare da kafircinsa wani mahi zallahu lalina wani don Allah ya tsame masu imani wa yi magar kebirin ya shafi kafirai amma zai dubu an tarkuru jannar kuna tsammani za ku shiga janna ne kawai a cikin ruwan sanyi walamma ya rabi Allah alladhina jahad domin gudun Allah bai auna ya nuna muku ga waɗanda suka yi jihadi saboda Allah don ɗauka kalmar musulunci ga kuma wanda suka yi yaƙi don sabili dawo don ɗauka kafirci ba bari ya rabi Allah alladhina jahad wallahu la yuhibbu zalimin wani mai da Allah alladhina amanu ya magar gabin amma zai duwan da rubutu jannata kuna tsammanin kawai za ku shiga janna ne cikin ruwan zaji walamma ya tafi ya rufe Allah da jihadu minkum Allah bai nuna wa mutane su san ga waɗanda suke jihadi saboda Allah ba wani ya da musafirin Allah ya nuna wa mutane ga wanda suka yi jihadi suka yi haƙuri suka taimaki addinin Allah ga kuma waɗanda suka yi ba haka ba
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه
تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد حكينا والله kuntum kun zama da mannaunar mota kuna gurin ina ma mu samu wata rana irin ta badar a kashe wajen yaƙi mu shahada kuma mu samu kirarin da Allah ke wa shahada wa inna mu wa aiwana ina ma mu samu wata rana irin wannan ga ranar ta zo wannan ma ya rabin lawalin yadu wala ya rabin ويميز الله الذين آمنوا والمسلمين أما الذين تركوا الشرك ولما آتاهم الله زادهم قال الظالمين ولقد كنتم تمنون وجهه حقيقة da kun zama ai kuna burin mutuwa ina ma za mu ya samu yaki irin na badar a kan yi mawuyi shahada kuma Allah ya je mana kirari kamar yadda yake waɗancan kirari karo ai dubu ga mutuwan nan yanzu kun gani sun zo yaki ba an tun san zuru na kuna gani abin da ya faru Allah ya karbi addu'ar waɗanda suka je su samu wannan rana sun samu waje mutum saba'in daga cikin lansaru.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
محمد إلا رسول أرسل من قبله الرسل وإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Allah yana cewa lokacin da aka daidaita labari lokacin da annabi ya ji ciwo a goshi da hakori din nan aka taru a kansa sai aka daidaita shi daidaita daidaita waje an kashe annabi an kashe annabi an kashe annabi sai Allah ya wai in an kashe annabi sai me ai Allah ake bautawa ba annabi ba wa Muhammadu illa rasulun ai shi manzo Allah ba shi ne Allah ba wanda an kashe Allah shi kenan a'a illa rasulun shi manzo ne na Allah Allah ne ya yi koji in ya mutu sai me in ya mutu mai Allah da ya yi koji yana nan arsalan min qawli rusulu ai manzani da yawa sun wuce sun rasu da suka rasu zai bai faru annabi adam ya rasu annabi jesus ya rasu annabi nuhu ya rasu annabi hudu ya rasu annabi salihu ya rasu annabi lutu ya rasu annabi ibrahim annabi musa duk sai bai faru ai su manzanni shi manzo ne kamar sauran manzanni sai dai ya bi su daraja karkarar min gaulin ruzul awa in ma da wai in dai ya ruzulun in karabtu mala kabi ku za ku zubar da musulunci ne ku koma baya cikin kabircin ku wajen gari fada ga mai duk wanda ya gashi gari tun da annabi ya mutu a koma jahiliya bare ya zura Allah shi ya mushi Allah da komai ba wata na yi sabirin Allah ya za mu saka wanda suka yi hakuri suka yi jihari tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا موجلا ويريد ثواب الدنيا نؤتي منها ويريد ثواب الاخره نؤتي منها وسنجزي الشاكرين آه وما كان لنفس ما زي قوه ريب ان تموت تموت الا باذن الله زي باذن الله in kaga mutum ya mutu kwana da ne ya kare Allah ya zuwa da ra'ilu ya zuwa ɗauke shi ya mai da shi lahira amma ba wanda zai mutu ne ajalin da ya yi Allah ya izini ya kuma da shi lahira sannan mala'iku su su kashe shi ya koma lahira amma kan nauti nan ta mutu illa bi iznillah kitaban wajjala wato rubutu ne wanda aka sa masa ajali kowa yana da ajalinsa in ajalinsa ya yi zai ya mutu Allah ya ɓoye lokacin tashin kiyama zai ji kan mutane da an san ranar tashin kiyama za a tafi ga shekaru shekaru shekaru saura shekara kaza saura shekara kaza duk sai mutane su lalace su daina aure su daina noma su daina sana'a ai mutuwa ta tashin duniya ya yi kaza haka kuma kowa Allah ya ɓoye lokacin mutuwarsa da Allah ya bayyana wa kowa shekarar da zai shekarar da zai to in gari ya wace saura shekara kaza shi shekara ta yi saura shekara kaza kafin lokacin ya zai ya rame ya lalace mutane su su rame su lalace don bakin ciki mai gidansu ya kusa mutuwa amma sai Allah mai tausayi ya koye ranar mutuwa kai ciwo ka tashi in ka zage ciwo ma ka tashi don Allah ya batar da ranar mutuwar إلا بإذن الله كتابا موجلا وما يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها amma duk wanda yake neman shi dai aikin da yake yana nema a bashi ladan duniya ne Allah shi za mu ba shi gurgurin yadda muka dawa wai rinsa ba da girbi wanda kuma yana aikin sa yana neman a saka maka a saka masa sakamakon lahira noti mina shi ma za mu ba shi gurgurin yadda muka kaddara masa wata zai shi shakirina da sabu za mu saka za mu saka wa masu godiyan Allah
وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
وكأين من نبي قتل babu rubiyuna kaziru ai da yawa annabi ya je yaki manyan mutanen su sahabban su aka je su wurin yaki kaziru ma wani don haka sahabban wannan annabi ba za su yi sanyin jiki ba za su yi kasara ba ba za su yi rauni ba don sun ga aka yi yan uwansu bima sahaba hum fi sabilillah saboda abin da ya same su mu dauka addinin Allah ba ba ku ba su nuna gajiyawa ba ba su nuna raunin raunin imani ba a mastakanu kuma sallama wa kafirai ba wallahu bil musafirin Allah yana son masu hakuri وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إذا هكذا تامروا أو رياكي أنكش مسلمين يوا ومن يم مسلمين سيد كان كنشان دك وجه أبنجي جنسو إجتجي الله irin wannan musiba ba ta same mu ba sai saboda zunubanmu muna roƙonka Allah ka yafe mana zunubanmu da wannan da muke a cikin harkar mu Allah ka yabe mana wannan da muke a cikin harkar mu wa islamu na bi amrina wa zan bi damara in ka gaddara mana zuwa yaki Allah ka rike to ga diga mu kar mu ji tsoro kar mu koma da baya kar mu kar mu yi rauni wanzurna ka taimake mu ka ba mu nazara alƙawmin kebi na kan mutanen nan kafirai
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب بالآخرة والله يحب المحسنين الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة الله يحب المحسنين suka wannan addu'a ba adiyun Allah ثواب الدنيا sai Allah ya ba su ladan lada tun daga duniya suka ci nasara a wurin yaƙi suka samu ganima suka dawo suka ɗauka diri na duniya kenan haka kuma Allah ya ajiye musu ladan lahira su ne wanda suke daga annabawa da siddiqai sai su su ne shuhadawa wa yudilla war rasula ulaka ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin duk wanda ya samu gamin shahada kenan daga annabawa da siddiqai sai shi a cikin daraja wallahu wallahu Allah yuhibbul muhsinina yana son masu kyautawa cikin bayan da sun kyauta tsakanin su da Allah suna bauta masa an ta abu Allah ka annaka tarahu suna kuma kyautawa musulmai yan uwansu a cikin rayuwa ta duniya Allah yana son su
akramakallah akwai tambaya mai tambaya na cewa an ba shi kyautan buhun masara guda goma zai fi da daya buhun ya bada zaka
in karbo buhu goma ko an baka buhu goma ba zakka a kanka zakka yana kan wanda ya nomi wannan masarar ne
tambaya ta biyu akramakallahu mutum ne ya saki matansa saki uku sai wasu malumma suka ce mai zai samu babban zakara ya yanka a yi abinci a ba da sadaka za ta iya komawa shi ne yake neman fatawa don mutum ya zaki matarsa shiga uku to ba za ta halatta gare shi ba sai ta auri wani namiji ya kwanta da ita idan ya zake ta in suna son komawa suna iya komawa amma ba dama in ya zake ta shiga uku ba zakara ba ko bujumi yanka ba zai masa ba
akwai makallahu akwai wata mata sunanta karima malam adamu ta kawo kur'ani ta ce a baka shi sadaka karima malam adamu karimatu malam adamu ta kawo sadakan kur'ani ta ce a baka na'am sai ga wa- makarantar madrasatu miftahi ulumuddin islami makaranta ce mai suna miftahu ulumuddin islami sun ce akwai talibai guda dari da hamsin suna son za su karbi tarikan tijjaniya
a nan kusa zan gaya musu ɗari ga tijaniya sharaɗinta na riga na musu murna da Allah ya ba su fuskantar son ɗari ga tijaniya son ɗari ga tijaniya Allah ne yake sa wa bayan sa so ɗari ga tijaniya don Allah yana son ɗari ga tijaniya Allah yana son mu yin ɗari ga tijaniya shi ne yake wazkurullah kaziran la'allakum tuflihun wazkurisma rabbika bukratan wa asila amma in koyi wa Allah zikiri safe da yawa koyi masa ku rike masa lazumi safe da yamma shi umurnin haka in an yi tijaniya an bi umurnin Allah kenan dama in musulmi ya yi alwala yakan daga hannunsa ne ya roƙi Allah Allahumma jalli min tawabin wa jalli min mutahhirin wa jalli min ibadika salihin Allah Allah yana roƙonka ka sa ni cikin bayanka masu yawan tuba ka za ni cikin bayanka masu zarkaka ka za ni bayanka cikin bayanka sabiyayi idan ya rodan ya shiga sallah kuma sai ce inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Allah ya karbi wannan addu'a inda ya shiga dare ga tijaniya Allah ka ka- ka ba mu hanya madaidai ka za mu hanya madaidaiciya hanyar mutanen da kai musu ni'ima da umamiya su ne wa yuri Allah wa rasula ula kama alladhina an'ama Allah alaihim min nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin to Allah ya karbi addu'an sa wajen alwala yanzu kuma Allah ya karbi addu'an sa a cikin sallah ya za yake shiga dari ga tijaniya ya jama'a masu dari ga tijaniya ga sharadi na sharadi na farko idan shiga tijaniya za a rike ta saboda Allah ba za a batta ba har zuwa ƙarshen rayuwa kuma ba za a hada ta da wata riga ba ita kadai za a rige kuma za a je ziyarar waliyai wajen wanda suka cikin tijjaniya amma dukkan waliyan Allah muna son su muna girma su za a kula da sallah za a kula da da da iyaye girma su in mata ne za su kula da hakkin mijinsu za a kula da lazumi da wazifa da zikirin juma'a ko ba a kanta ba duk wanda gari wannan sharda na ba su dai ga shehu jani Allah ta zarge albarka na jannatun
Tijjani akramakallahu
Allah ji ranka Allah ya maka gafara
ana tambayar magana ya hakika kan cewa ko kan ce wuce mutaniya don hakika sun taɓa karɓar ɗariƙar tijjaniya amma sai suka yi wani abuwa shi tarbiyya irin tazu tarbiyyar su wai ta nuna musu idan mutum ya yi tarbiyya irin tazu to duk abin da yake haramu ya halatta gare shi za su yi ta neman matan banza za su yi ta wasa da sallah za su yi ta yin abubuwa marasa kyau waya su sun riga sun yi usuli sun samu hakika ba abin da zai cuce su wannan ƙarya ne ba makamin da mutum zai isa addini ya bar addini wato a halatta masa haramun ko sauwake masa takalifu manzo Allah har ya bar duniya yana ce as-salatu sala as-salatu sala kula da sallah kula da sallah saboda haka yan yan hakika yan suka ce haramun duk ya zama halal kuma ibadu ba wajibi bane to wannan ridda ne gaba daya ba wanda riga tijaniya wajen musulunci ba ba sa jiki alhamdulillah jama'a Allah ya kawo iyakan wannan karatu na wannan shekara Allah ya karba mana abin da muka faɗa daidai Allah ya kai mana abin da muka yi kuskure muka bata don jahilcin mu Allah za ka muku da alheri Allah za ka mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da kasar mu Allah ya kiyaye mu da gwamnatocin mu Allah za mu zauna lafiya musamman wanda suke taimaka mana cikin wannan harka gwamnatocin da suke ba mu filayensu muna gudanar da addinin mu suna ba mu yan sandan su masu kiyaye zaman lafiyar jama'a suna kiyaye suna ba mu security suna ba mu yan masu gidan rediyo da masu talabijin suna taimaka mana wajen isar da wannan aika Allah ta ga mu da alheri dukkan masu neman addu'o ya wurin mu Allah ya biya musu bukata Allah ta ga mu da alheri Allah ya kiyaye mu da kasar mu Allah za mu zauna lafiya albarka da sallallahu alaihi wasallam duk masu taimaka mana Allah ya taimaka musu albarka da sallallahu alaihi wasallam muna godiya wa gwamnatoci muna godiya wa gidan rediyo da mutanen rediyo muna godewa mutanen talabijin da talabijin allah ta haka muku da hariri allah taimake ku Wa alhamdulillah jama'a muna ta murna muna tare da babban bakuwa na ɗan halifan mu shehu tijjani na kaulaha a shek buba ɗan shehu tijjani ya zo nan yanzu na tare da mu alhamdulillah da shi muke rufe wannan tafsiri muna yi mana murna gaba da alhamdulillah mun gode wannan kamar yadda Allah kawo shi lafiya Allah ta yi tafiyar sa lafiya ya dawo lafiya ya je gidansa lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam muna godiya wa martaba sarkin zazzau da wakilan da ya turo Allah saka da alheri mun gode duk jama'a masu taimako mu Allah taimake su albarka ne sallallahu alaihi wasallam bakinmu Allah ya ba su gada Allah kai su gida lafiya maza da mata Allah kai su gida lafiya Allah bai mai tamara Allah karbi azumin mu Allah karbi addu'o'in mu Allah karbi abubuwan da muka roƙa gare shi da muka roƙa kanmu da muka roƙa jama'a mu Allah ya karba albarka ne sallallahu alaihi wasallama jama'a ku rike hazmar kan da Allah ya yi mana jama'a
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوقعته فإنك فوق القائنات سماء Ƙungiyar tsoffin ɗaliban markazi wato MOBA tare da tallafin wani bawan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku wannan tafsiri na Maulana Sheikh Ɗahir Bauchi.